الرحمن الرحيم الحمد لله ولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأربعاء 22 ga watan Zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira na ba da salatu wa salam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tasa'in da takwas a wannan littafi mai albarka alwaji fi muke sunna wal kitabi aziz za mu tashi darasi na tasa'in da tara inda muke cikin kitabul buyur za mu tashi babun alhasu ala kitab su'ula wasta ma'a bi shira'i wal bayt wannan shi ne kamar da muka faɗa da sun mana casa'in da tara mana ya ce shafi na ɗari hudu da biyar kenan a tawon nuka cewa alhassu ala suhulati wa samaha kwadaitarwa dangane da wato yin sauki da rangwami asal da asal yana da sauki to duka sun haɗa sai ka raba kalmomin kawai an gane ko wato sauki da rangwami sai da bishira'i wal bai wajen siye da siyarwa ana buƙatar wanda zai siya ya siyar ya zamto mai sauki kuma mai rangwame a al'amuran an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma an karbo daga jabir da abdullahi Allah ya kara musu yarda kara ya ce rahimallahu rajulan Allah madaukakin sarki ya cikan mutumin da samhan idza ba'a wato mai sauƙi ne idan zai siyar in zai sai da abinsa yana da rangwami wa kuma wa idan shara ma'ana samhan idan shara haka nan kuma mai rangwami ne da sauƙi idan zai siya wannan hadisin sannan wa idan shara idan zai ba da bashi shi ma yana da sauƙi a cikin al'amuransa wannan hadisin ka kalle shi zaka ga wato yana da gabobi ko wace gaba kuma tana da zaman kanta gaba ce mai muhimmanci da ke da ya kamata mu duba jabir da abdullahi ya ce annabi ya ce Allah ya ji kan bawan da yake da rangwame da sauki idan zai je da abinsa sannan kuma ya ji kan bawan da idan zai siya shi ma yake da rangwame a nan zauna rayuwarmu gaba ɗaya da muke musamman a yanzu da ake da cikin yanayi na tsadar abubuwa za ka gane cewa gaba ɗaya hadisi baya aiki kuma ba wai ba za ka yi filemin bangare shi ba kowa da abin ya zo kan mutum a nan za ka gane cewa wato kowa oga ne dan dan duniyar kansa duk wanda abu ya zo kansa wallahi misali na ina mamakin lokacin da mutum zanga ya tsaya a mota wataƙila a cikin AC yake ya sauke gilas mai dosta ya zo ya ce naira ɗari ya rika wato kasuwanci da shi yana saba'in wallahi ne Allah ya sani in naga wannan zuciya ta wato tana ƙonuwa wanda yake a mota dosta ba wai yanzu ciniki yake da shi wai saba'in ka biyar dan girman Allah yanzu naira talatin din ba za ka iya siya ɗarin ba a zuwan dan ka taimaka mana na farko a rage mabarata akan hanya sannan da wannan niyyar idan kai Allah zai taimake ka cewa sannan talatin din ka san sabayin ce amma talatin din a zuciyar ka ba ki sadaka shikenan ka taimaka wa waɗanda za su suke suke ba su mamiya ba su karamin karfi da annabi alaihi salatu wasallam yake faɗan waɗanda za a tallafawa hadisin bulugul maram riyadu salihin za ku iya tuna shi da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa mutum yayi sadaka in ba za ka iya ba kai da kaza in ba za ka iya ba sai annabi alaihi salatu wasallam yake wa tu'inu dal hajat al madhu wa sani'a ko yawa wanda yake azani'a shine wanda yake mai zara'a wata ruwaya tace azani'a wanda yake shi kuma wato wata mai zara'a karamar sana'a dan kuma wanda ya kare ya kare a zara'a yanzu kai ka dago shi maybe gajiya yake jirwa a ba shi dan abin da zai tallafa mai ya daga wannan kuma sun mokara ne yake siyarwa gaba ɗaya jarin suka kalla gaba ɗaya sun mafi guda dubu biyu da ɗari biyar ba sai ka rika tunani yanzu in rana ta yi mai zai ci. sannan kuma wannan tsumman da ya biyo nawa ake ci to da yawa al'umman mu za ku ga wasu ba su da sauki idan za su siya kaya a gurin kuma yana da hali wataƙila kafin ya biyo yanzu ko ba ma wannan ba zai iya tafiya yana cikin tafiya motar sai yanzu ba a shi da biyo dubu bakwai ba shi da to gwara ka yi wanda Allah ya kalla zai agaza ma saboda haka kaga ya kamata mu lura da wannan yayin da za a siya sannan nawa nawa ne kuna kallo mutum zai je siyo hatsi naira dubu ɗaya amma ba zai siyar wa mutane ba sai ya dace sai da shi naira dubu goma sha biyar ashirin abinda al'umma suke neman sa ba wani abu ne da yake na wato tsawa ba da za ka ce in ka tsawala mutum shi ya biyu a abu ne na larura yanzu a abin da yake larura a kan zaɓin masu ke takurawa ba ka da wani abu da yake da tsayayyen price yanzu a abinci ba ka da idan ka siyo shi yanzu gobe za ka iya zuwa a ce ma ya daga shi za a yanzu ba abu ne mai almajiri ko yaron da ka aika ka ji ya naira hudu ne ne biyu ne yau ma biyar to kakai bulamin ɗinka in ku kai wannan za ka ji kunya domin babu wani abu da yake da tsayayyen price babu a nan ne muke jin hankalin gwamnati cewa abin da ta fara wa 'yan rodi yanzu ya kamata ta yi wa masu abinci duk wanda ya harka ko yake harkar gini yanzu ya san rodi da yake tuwon sai koma yanzu kamar ten in ka siyo ten din da sai yake da tuwon din yanzu don rage ma kwaliti gaba daya to gwamnati sai ta shiga wata kila ko dan suna gine gine yanzu idan aka je aka kama ka da wancan bincike ka ba kama ka zai ka tambayi an rodi yanzu duka ne idan aka kama ka da wancan siririn bincike ba wanda suke siyarwa a baya wanda yake yanzu idan ka siyo ten din yanzu yayi daidai da idan sha biyu da bai wata biyu ba kuma to kamata yi wannan ka'idar da aka kawo wani abokin ya dawo daga Bangladesh ya shekara guda ya yi masar a can katin nan wajen litinin da ya dawo sai muka haɗu muke tattauna irin wannan matsalar yace dankali aka tsara naira biyar aka tsara dankali a Bangladesh yace wallahi gwamnati gaba ɗaya sai gwamnati ta yi oda kawai yace kuma kada wanda ya ƙara biyar na ga na gwamnati aka yi subsidize sai da suka rika sun fi daɗi ya ce sun fi daɗi suna ba gwamnati hakuri ta ki hakura cewa a yi hakuri idan ka kalli mu yanayin yanzu kamar babu jagorori haka muke tafiya karaji ne shi sa kowa yake abin da yake so price ko yanzu kowa yake yi ga dama yake kowa za ka iya zuwa kasuwar yan gaba ka tara price din daban ka koma kasuwar dawanau ka zo price din daban saboda haka wannan tafiyar da ake kara zube ba ma tausayin kanmu shi sa Allah ba ya ci kula domin kowa idan ya samu dama dan ne dan uwan shi kowa saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da kyau aunawa za ka yi alaka taka matsalar da kake kana rangwame a cikin da ko ko ba ka yi idan kana rangwame to Allah zai sa ma albarka dan da yawa ka je ka tambaye mutum zai gaya ma ya ci riban miliyan ɗaya a kaza amma an ja Allah da Allah wannan miliyan ɗayan a kaza za ta fita wajen treatment na rashin lafiya ko asara da wani abu ya je ya yi asara ko motar sarkin jin ya buga ko an yi kaza ko an yi kaza to mutane da yawa ba sa gane wannan wanda ya je riba naira dubu ɗari sai Allah ya rike buƙatar ya hana buƙata zuwa sai kaga ta shekara wannan shi ake kira albarka ba wai yawan kuɗin ba to abin da ya janyo mana duk muka tabarbare kowa ya shiga wani yanayi duk wanda ka taba a cikin wani yanayi yake yanzu kayan miya miya yanzu maka wata ba irin sun abincin wasu kabilu ake yi sai dai ka rika tsotsana dan kace za ka je kayan miya mai kyau yanzu na dubu biyar za ka zo a yalwa leda ina gaya ma in dai mai kyau ne kwano da ya ɗaya wallahi na dubu biyar za ka zo a yalwa leda wata gina tun da kai rabe da gamma kake ji baka san me ake ciki ba amma wannan shine halin da ake ciki wanda yake ce bane ya sani to saboda haka ya kamata mu lura da kyau cewa matsalolin namu ne daga lokacin da muka fahimci cewa bangaren attajirai suka gane suna da matsala malamai suka gane shugabanni talaka ya gane yana da matsala to za mu gyaru amma daga lokacin da muka iya da kowa mai da matsala shi bangare kaza wallahi ba za a gyaru ba sai kowa ya yarda akwai responsibility a kansa to sannan al'umma za ta gyaru saboda haka wannan shine matsalar da muke ciki kaga annabi cewa Allah ya ci kan bawan da idan zai siya yake rangwame idan kuma zai siyar ma ya rangwame akwai ba bayin Allah da har yanzu akwai irin wanda kaya ne ya tashi da aka zo za a siya suka siya duk sun ji kudin ya karu an ƙara wajen an yi dobulin amma da aka zo wannan kayan da yake tsohon ka zo ziyara ce ma wannan tsohon kaya ne idan za ka siya kaza ne kudin sa amma ka tashi dawowa sabon ba ya ƙara kuɗi to ku je ka tambayi irin wayannan wata irin rayuwa ce me daɗi suke wallahi rayuwa suke yi me daɗi wanda ya tsawwala din ya boye yanzu lokacin corona baka je ka tambayi yan kasuwa a dinga wanda suke ƙara price din nan ba su mutum biyar ba su ne suna zaune za su ce kawai sun ƙara kaza Allah akwai bawan Allah da yake yana layin sukari yana tsere ba gurin ba zai da ƙara sukari kuɗi da uku yace bai awa a layin ba sai a ce kawai a dakata a dakata kawai sai a ce sabon price ya fito saboda haka wannan shine matsalar mu wanda ya kauce wannan baya cikin addu'ar annabi cewa Allah ya ji kansa kaga dai ce wani dakta ba a cikin sahabbai an samu wani bawan Allah da wani sahabi da ya ce ba da bashi ya bawa masu karamin karfi bashi annabi ya ce kana rajulun yuzayirin nasa wani mutum ya kasance yana bawa mutane bashi sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce idan ka ce sai wannan bawan Allah ya ce duk lokacin da ka ce kuka je karba ya ga wa yaransa cewa idan ka je gurin mutum bai da hali ka kyale shi la'alla la an yadda jawo da anna wata kila mu ma Allah zai sauƙaƙa mana duk wanda kuka je babu a kyale shi sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce sai ya rasu ya koma zuwa ga Allah falaki Allah fata wata fata jawo fata jawo da anna ya haɗu da Allah shi ma Allah ya ba rangwabi aka ce dalilin da sauƙaƙa wa al'umma da kake kai ma yanzu je ka an yafe ma duk abin da kake min na yafe ma haka Allah ya gaya maka to waɗannan abubuwan duk sun suke yawo da gaba ɗaya babu da rangwame a komai duk wani abu da zai taso yanzu za ka ga kuɗinsa ya ɗaga ba ka da wani abu da yanzu za ka ɗaga wai wanda yake mai sauƙi babu kwanaki ne ma na ji wani yana cewa wato wayan kasuwa sun manta da gishiri wai yana tuna musu ya kamata su tuno da gishiri wani ne shaki na gaishe ya rubuta social media ya ce wai sun manta da gishiri ne har yanzu bai yana nan kuna siya da arha wai tuna mutu a ji ma ai ga tsaye ke mutu yawa gajin ne mai yawa yanzu da ina zai kare zai ce wai sun manta da ya ce siya ya ga an baki da yawa irin na wanda ya ce wai sun manta da gishiri har yanzu muna siyan sa da arha saboda haka ya kamata al'umma mu faɗaka mu gane wannan duwa yawan dukiya ba shi ne albarka ba eh Allah ya dauke ma matsaloli ya ke kira albarka sai ya baka kudin kuma ya dauke ma matsala daga ba wani abu da zai zo shi kudin shi ake kira albarka duniya to kaga dai addu'ar annabi fadlu inzari lil mu'min falalar sauƙaƙa wa gashi nan ma a ƙasa hadisi falalar sauƙaƙa wa wanda yake cikin kunci an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ali da su sulale ce ka da tajir kaga wannan ruwaya tajir ne akwai ruwaya da yazo da ba tajirin ba rajulan ko wani attajiri ya kasance wato yana ya kasance wani dan kasuwa ya kasance dilalin nasa yana ba mutane baki bai da ra'a mu'akiran idan ya ga wanda yake cikin kunci kala likiti ya ne zai ce wa yaransa masu yi masa aiki zai ce da su ta jawazu an to ku sauƙaƙa ba shi ne ta jawazu an ku sauƙaƙa ba la'alla la an ya ta jawaza anna mu ma wata kila Allah zai sauƙaƙa mana ba ta jawaza Allahu an shi ba sai Allah ya sauƙaƙa ba to wannan shi ake bukata ko da yake mutum ya zama mai sauƙi kuma wani rashin dabara na wani wani wani yan kasuwar wani lokacin ka je ka tambaya ka ji da wanda yake cin karamar riba da mai cin kasuwar riba waye ya fi da kaya da wuri mai cin karamar riba kuma sai ya tara abin da kai baka tara shi ba domin shi kullum sai ya siyar kullum kings of line yake ko yawa kuma za a ita layi a gurin ana nema shi ko wancan da ya tsawwala kuɗi za a dade bai siyar ba sai wannan ya siyar sau goma idan naira ɗari ka ƙara a kan naka shi yanzu ya ƙara naira biyar biyar in sha Allah ta'ala sai ya ci idan za ka ci naira ɗari sai ya ci ɗari biyar kana nan a ɗarin baka gama ba sannan ga albarka da al'umma za su rika sama duk wanda ya zo zai ji daɗi ya gode ma cewa ga ai wani ba shi ne hawan ciki za a mutane su rayu a ce wani ai ɗan aljanna ne saboda sauƙinka da kake yi saboda haka ya kamata a lura da wannan na sai ya ce to bayan wannan sai ya ce annahu an aljibi hadi abu da algus mun kware wajen algus ana bi wa yana rafi Allah wa anhu qal marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin yabiu da'ama manzo kira da mutum Allah tabbata gare shi ya je wucewa ta wajen wani mutum yana saida abinci ba da kala da hufi sai annabi ya shigar da hannunsa cikin zube ne yadda ake yi a dawalau in ka jira ga akan katon buɗe ya ku sai annabi ya tuka hannunsa ya zira hannunsa yana zirawa bai da huwa makshushu kawai sai ga an yi algu kaga a can hadisin cewa sai ya same shi balal ko akwai danki a ciki cewa ya ɓoye ne ya ɓoye mai danki a karkashi cewa na sama kuma bushe shi ne wannan haƙinci ne shi yasa kamar yadda na gaya muku malam Usaini ya ce duk wanda ya buɗe kankana jajir idan ka zo ka siya ka je ka ga ba irin wannan da aka buɗe wace ya halatta ka bayar domin wannan da ya rike da ita yana nuna ba cewa duk irin su ne shine illa shine illa saboda haka duk irin su ne in ka mayar mar ba laifi kai ba to kana zuwa ka buɗe ka ganta fara kan ta yi bulitin sai ka mayar eh haka ke cewa bai bulitin da ka bude ka ga cewa bai bulitin sai su kai ba ita kake so wannan shi sa kuma idan kamar da muka faɗa ta tace wuce in an kula ma an zaro to wannan daban kaga already ka kafiya amma wanda suke yi kawai tafiya haka ko baka yi magana ba ko kuma wanda zai zo muna yawan gaya musu kaga manyan dankali da kake za a zama da koyi kanana a kasa algusi ko dankali ko albasa ko tumatir ko ko ko duk abin da za ka koye kanana a kasa wallahi shi ma da gudu man kake na balai ta dinna da kaje wannan na saman zai baka shawa ana juye sai ga wasu gaba ɗaya ba a yayi su duk suna kasa shi ma da gudu gwara idan mutum ya zuciya ya gane me zai siya shi za babu kawai da muka faɗa za mu shiga yana da mahimmanci kwarai da gaske to sai ce bai za huwa makshushin zai ga an yi alkul fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yake laysa min namar gasha ai duk wanda yake alkul baya tare da wannan kalmar ibnu taymiya yake cewa me ake nufi da ita baya cikin mu musulmi ko ko baya cikin mu mutanen kirki baya cikin mu mu ahlus sunna ai ba dauki ko wanda ya ciki me ake nufi da wannan yi ta aka ce a kiyaye laisa minna din da annabi ya faɗa babu wata a cikin ta annabi ya ce laisa minna malami sun tafassarori ko wace ce ba sauki alhatu ala tafkiri fi dalabi rizqi kwadaitarwa wajen dangane da tafkir wato yin sammako wajen neman arziki mutum ya sammako idan zai tafi neman arziki abin da kai za ka ga mutum ne yanzu lebura wanda zai je a baki dubu ɗaya ɗari biyar a wuni a bawa birkila dubu biyu da ɗari biyar a wuni amma wanda da zai fita ya aiki ba zai tashi zuwa ban ya gada ma sai ka ɗaya kuma da la'asa ta yi ya tashi shi za a suke zuwa su ce da keke da keke da yi bulo za a irga a irga bulo duk bulo ɗaya naira kaza haka suke to kaga in ma da bayan isha za ka zo ka zo kai ka biyo ni na zo bulo zan kirga ai wannan bai kamata a ce an zo wannan gabar ba ka fito kai aiki kawai na wuni tsakaninka da Allah har wasu daga cikin zuwa a ce in ya gama in ya ga la'azar ta so so yana so ya tashi kuma ga rago zumunci sai za a yi ta tsorawa a cikin bulo ka duba mai da zumunci yake wuta yanzu sai juye ma shi abu gaba ɗaya shi za a wasu sai sun kai matakin da sai kana gurin wai za a yi ba a yi yaya za ka yi albarka a irin wannan yanayi ta yaya ta yaya to wajen sammaku da annabi alaihi salatu wasallam ku kalli hadisin bi tadabburi a kansa bara ku ji da yi an sa an sakrin al-ghamidi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma barik li ummati fi quburiha Allah ka yi wa al'umma ta albarka wajen yin sammakonta. Abin nufi, al'ummar da take sammako cikin mutanen da suke sammako cikin al'umma ta Allah ka albarkaci kasuwancin. Shi ne Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah ka albarkaci al'umma ta wajen sammakonta. Wannan kalmar ku yi da da kuri a kanta. Da yake barik li ummati fi bukuriha yana nufin cewa ya barik ne hausawa ko musulmi musulmi ya ke nufi ko al'umma har na ba al'umma annabi bane to albarkar ta hau hakkan arzi in dai har ne zai fita ya sambako to kasuwancin sa zai fada ɗaya kyale naka kai musulmi kana can kana mutu ai waye a cikin mawaka ya ce mu tashi mu farka yan arewa ta tashi ku dan bacci yakin kawai to tana da ma'ana da yawa cewa duk da akwai abubuwan da ya kawo amma har nan kana bacci duk abin da za a yi a gama za a yi duk wanda ya tafi wurin yan uwanmu na kudu idan ka tafi south west ni a nan na gani kasashen nan na yarabawa kaf za ka tashi ka ga duk wanda ka gani shi karfe bakwai to ya bakara bakaran ne a kasuwanci za ka tashi kana alwala sun tafiya sallah asuba da gobe sun yi dade da tafiya kasuwa ina gaya ma sun jima sun jima a kasuwa to shi za ga mutum da zarar ya fara shekara hudu biyar shida in Allah ya yarda kafin goma ya zama oga shi ma a gurin da yake shi kuma yana nan yanzu ba yaron kuri ne amma baya zuwa sai karfe sha ɗaya idan shi ubangidanka ya tara yanzu yana tura ku kai sai kai bacci bai kamata kai ba bacci ba domin addu'ar da annabi yayi dan ta fada kanka Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka albarkaci al'umma ta wajen sammakonta ku kiyaye ba musulmi aka cewa ko azumi ne yana sammako Allah zai samu albarka wanda ya tsaya ku yake sammako to zai gani ƙwaryar sa ma yaqulu idza dakhala suq ka ji ko ka ga maganar kasuwar ake a ke ka tafi kasuwar da wuri to sai annabi ce idan zaka shiga kasuwar ne zaka ce an Salim bin Abdullah bin Umar Salim bin Abdullah bin Umar an abihi daga mahaifinsa Abdullah bin Umar an jaddihi daga kakansa wane mutum daga Umar dan Khattab kenan kada yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga haka ake so kenan kai kokari kaga dan ke zama mutumin kirki shi kan ma haka har jika ya yi ruwaya da gurin kakansa amma ba jika ya tashi mai mugun gado ba mugun gado mana za ku ga wani hoto da ake ta wata jaja ja wai wata ƴan tauri tana ta tura a jan haka wata mace misali sai wani muke yin zai ce wai ai babanta ma wai bai dawa ki ɗan tauri ne kajin wannan abubuwan da ni ban ma gama ji ba na wuce saboda abubuwan da suke kudin dubowa kuma kai wannan yanzu gauro da aka auro namiji su ma masu tsokana suke suna waga ba ta aure idan tsokana ce wannan ka aure da ya yi ka rika a zuwa kwace ka wallahi in ba ba ta yi yanka ka ba ko tana a miko ka tana kana ba za a miko ka ba to kaga wannan ai mugun iri kenan a sai iyayen ma haka suke Allah ba za mu mugun iri Allah ya kiyaye to sai sai abin da za a faɗa yayin shiga kasuwa kaga ɗa da jika da uba ba ne mutum an jaddi da kakan kale yake kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man kala duk wanda ya faɗa haina da kullu suka lokacin da zai shiga kasuwa yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير yace duk wanda ya wato ya faɗi wannan addu'a cewa la ilaha illallah ba wanda ya tantance abota wa sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya lawul mulku mulki duka nasa ne walau alhamdu haka nan godiya ta tabbata a gare shi ka duba kalmomin za ka tana da alaka da kasuwa yuhyi wa yumiitu shi yake rayawa kuma ya kashe wa huwa hayyul la yamut Allah rayayye ne wanda baya mutuwa kaga yana cikin zuwan lahin azam alhayyul qayyum ko yawa biyadihi alkhairu kullu gaba ɗaya alkhairi yana hannun Allah kaga ka gama sallamawa cewa duk abin da zaka samu a kasuwar nan fa a gurin Allah yake to yanzu ka bi wuya zuwa gare shi dan ya baka wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki kadirun ne mai iko ne akan komai idan ka faɗi wanda yake ka taɓa lawu lahu alfa alfi hasana Allah zai ba shi lada nawa miliyan ɗaya lada miliyan guda idan mutum ya faɗi wannan dan Allah kullum sai ka shiga kasuwa to nawa kake faɗa kullum to kaga wanda ya tafi yanzu misali duk da cewa hadisin karara kasuwa yake can kuma ofis za a ce gurin aiki shi wanda zai fita aiki ana bukatar ya addu'a shiga gida da fitowa daga gida ko yau wannan ta fi zama a kansa saboda shi wancan kaga ya annabi ya ce mafi soyuwar guri a gurin Allah shine masallaci a ban kasa gurin da Allah ya fitsana wanda baya so a ban kasa shine kasuwa kaga ba ce ofis ba ko ba a ce kaza ba ba a ce kaza ba misali zai fi fadawa kasuwa domin a kasuwa ne za a je a ta abubuwa ga batsa ga kallon mata ga ƙarya kai ko ta kila ofis ɗinka har ka je ka dawo ba wanda ta shigo ko da ta shigo ka iya iyaye iya naka mutunta ba yi wani abu ba misali to da bambanci da bambanci saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye shi dai wanda za shi ofis ya tabbatar yana addu'ar shiga da fita kuma yi addu'ar abun hawa sannan ya ba wa kansa tarbiyyar azkar kafin ya je gurin aiki kamar yadda muke yawan faɗa in ka yi wa kanka wannan tarbiyyar Allah ya da za ka rayuwarka tana kyau sai wani ya rika tambaye ka kai baka da matsala sai ka ce alhamdulillah kuma wallahi ya fi ka kuɗi amma baka da problem kai domin ka fi ji nutsuwa to wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to kaga sai ce ne Allah zai baki lada miliyan ɗaya wa ma'anu alfa alfi sana shine dubu da dubu Allah zai ba shi zai shafe zunubin sa guda miliyan ɗaya sai ko zunubi miliyan ɗaya ai da yawa wa manalahu baitan fil janna sannan za a gina maka gida a aljanna kaji abu mai sauki shi sa wannan magabacin yake cewa duk wanda ɗaya ɗaya da daren jayi gomayyarsa ya yi asara ya tashi man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha la abin kirki dai za kai a baka lada goma zunubi kuma a baka zunubi daya to shine yake cewa duk wanda ya je kiyama ya sake daya ɗaya da garin jayi goma ya yayi asara ya tashi kuma haka ne idan to ba ka ayyukan daya ɗayan ka sau tsaba tsiyar ka kai da yawa tarka idan suka haura ayyukan algai ai wannan ya tantance shi ga wuta kuwa Allah ya kiyaye to shi ne abin da yake cewa kaga sai ce to wanda yayi wannan za a ba shi lada al abakin allati hiya an al bay'i fiha wuraren da aka hana ai kasuwanci a cikin su kuma wanda haramun ne ai kasuwanci an abi huraira an karbo daga abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace idza ra'aytum man yabi'u aw yabda'u fil masjidi faqulu la arbaha Allahu tijarataka annabi yace idza ra'aytum man yabi'u aw yabda duk wanda kuka ga yana siye da siyarwa bil masjid a masallaci wa qulu ku ce da ila arba Allahu tijarataka kace kada Allah ya sa albarka kada Allah ya baka riba ya sa albarka a cikin kasuwancin ka wata shekara ina ji 97 ko 8 muna aiki gaji abun da da har yau akwai wani yana na a yanzu har yau na gashi wannan abin da ke tunowa ya biya hadisin wani ya tashi a cikin masallaci yace yace la arba Allah tijarataka ya daga murya wani da ya tashi zai sallah abin da da 98 ko sama ana yi da kafi kawai wani ya miƙe ya miƙe ya faɗi wannan ya ya ce yana da Allah ga kaza wanda yake zan kaza kaza kawai ya miƙe ake ta kallon sa to shi ya karanto hadisi cewa kada Allah ya saka ci riba a wannan kasuwancin nan haramun ne kasuwanci a masallaci ai ko banda wannan kun ga ai ko ko tiji annabi ya hana masallaci dan masallaci lam tubna li hada haka annabi ba gina shi dan tijiya ba sai dai sanarwa ko ya halatta ai sanarwa amma wani ba zai zo ce da Allah na yadda kaza na an ganki a kawo ba haramun ne sai dai a ce wani ya bar sanarwa ce wannan ko tijiya ne yawa jama'a wani ya ban mu kullun zaudu ba komai ba da haka ba ma'aika ta daura aure ai ba za a sanar ba domin shi ma sanarwa ce ba tijiya ba yawa shi ma kuma ba a so ya yawa a mai da gurin kawai gaba ɗaya kullum ku kayan fitation goma a karanta ba a so don kuma sai a sauka daga layi da kake so ka ce eh ai duk suna ciki ana shi ne tallan magani ya kamata yi ba ma ta kama shi don wani ya tashi tallan maganin sai ya rage mutuncin sa ko ba haka bane ya faɗa abubuwan da kai baka taɓa jin su ba yawa idan da mata a gurin suka zo wucewa sai ka ji kunya kuma a masallaci duk bai kamata ba ko da a ce ya halatta shi wannan abu da yake faɗa bai halatta ya ba amma kuma za ka rika jin microphone ɗinsa a cikin masallaci ai kamata ya yi gaba gurin farfajiyar masallaci masu irin wannan tallan na ba za a kama su ba wai ko su tsaya ba a cikin unguwa ma ya kamata a kama su wannan da za su masallaci ai da za ka ga shekarun ba ai zuwa ta yi doka a kan wannan ko kama su aiki wannan zai zo ya rika batsa wani ma dan yanzu dan ci gaba ma rikodin ake yana zaune a ɗaki zai gama rikodin din ya karanta a bullet cap gaba da baya yana ta rashin mutunci sai a zo a saka in ya kare kuma ruwa ne haka fa ake yi wallahi kuka ta wucewa da mahaifiyar ka koya ko kanwa kai dai sai ka kokari kai distracting din da kanta ji dukkan haka tallan bai koma duka to kaga wannan ma kenan ko da a ce an ba da dama a yi ai kaga bai kamata a ɗau wannan tsarin ba an gane ko a raina rawa sai da yanzu za a ɗauke wutan Allah masu ne a cikin masallaci ko a farfajiyar masallaci yawwa shi zai rinka mutum waje shi ma idan ku samu masallatai masu tsari za a gaya muku ba a shiga farfajiya can waje za ku koma sai dai waje domin lam tubna li hada yawa ka'ida kenan duk wanda ya zo to a koma waje amma kar ku sake shiga cikin farfajiyar masallaci duk wayannan abubuwan ba suna ce abubuwan da muke raina su kuma Allah madaukakin sarki yakan jarrabo mutane dalilan su saboda haka ba daidai bane to kaga wannan shi ba siye da siyarwa a masallaci alaikum salam Idan dai wato wannan da ɗan sauki, amma kada ya zamto kullum a masallaci ake ba da kuɗi. Iya karɓar kuɗi ne kawai za a yi shi ma abin da ya fi daidai ya fi ladabi, hatta kuɗin za a karɓa to a je waje. yan zahiriya sun suka zo nan za su je ma shi ma biyayya kai da fiye da jiyarwa eh amma dai ba da sako kawai ba komai za a iya karɓar sako ba komai wannan amma kada ya zanto kuma al'ada ya ma abai da shi al'ada tsakani da Allah an yadda cinikin ka kan domin shi ciniki shine al'ijabu wal kabul ko baka yi shi a masallaci ba to karɓar kuɗi ko ba za mu ce ma haramun bane amma bai kamata ba duk da cewa idan ba mai da shi al'ada ba komai. Amin ma haka, ta. Sai a tura tuka kaza. Eh, tuka ga shi bai fito mana da abin fili ba. saboda haka yanzu wannan bai matsayin sa ma na bibi ai haramun ne kai ce ai ya faɗa can kaga shine abin da yahudawa suka yi da aka ce kansu ci kitsan kaza sai su zo sai suke narka kitsan suna mansa suna biyarwa yanzu kudin kaga Allah za a yi wa wayo kenan to wannan haramun ne shi eh shine dama na'am yawa a ai min babi aula ma kenan wanda za su miƙe mutum ya miƙe kawai ya ai kaga duk wanda masallatan da suke yanzu nan ko jiya su mala yakubu sun yi kes da wani nan kafin mu shigo masallaci dan da yana magana akan masu neman sadaka ba kawai mutum ya miƙe shi ma wannan tsari za ku yi dole ku yi wa kanku tsari in ba haka ba za a mai da kurin kullum sai wasu sun zo kullum ne yanzu jiya kafin mu shigo mu tafi karatu kawai sai wani ya zo ya gan mu da mutane duk muna da malaman nan sai mun magana sai mun magana sai yake mun ciwon hannaye kuma daga tarabe tarabar ce saboda haka guzirin da yi da Allah in yi magana a masallaci a taimaka masa sai na ce a ba zan yi magana ba kai za ka yi bayani ba a yi amma dai inda ya zaro wasu kwalaye da mun magungunan sa ne shi yanzu abin da ya fi damuwa a tashi a mota ba magungunan ya koma ya raba kaga ai da dan sani ke a ciki saboda haka sai na ce to shi kenan na sa a raina cewa za mu sai shi abin da ya dan tara sai a cika mar kawai ya tafi kawai sai injiniya ya ce wannan fa shi ne zo masallaci satin da ya wuce muna lulul uwal marja ni wallahi ban kai shi ba shi ma kuma bai gane ni ba sai muka shigo nan da suka gaya mun sai na ce musu to ai ya kamata a yi masa magana da muka fito waje sai muka ce da shi to sai suka same suka ce kai ba kai ne ka zo injiniya ya ce kai ne ka zo da riga kaza da zai da nayin sai ga an kawo shi ce yi ne wallahi abin da ya samu bai fi dubu ɗaya ba to shi kenan bai fi dubu ɗaya ba ya yi wankan sai komai ba da babban rigarsa tun da bai fi dubu ɗaya ba sai muka ce to ka bari za mu ga ya za a yi na da ina idan da sallah za ku goni ya taso sai ya zo sai ya zo ya ce min to sai na ce kai wannan mala yakubu ya bi kan inda yake duk da an mata tambayoyi ya ce ga inda yake kwana wai aka da muka ce da kazo ina kake kwana sai ya ce wani ne wani ne gadi wallahi ya ce maka ba tsawon sati guda kana zaune a gurinsa sati ne ba to duk da mai gadi ne je makama shi ke za ku je gurin mai gadi a tambaye shi in ya tabbata za ku sa ka a mota ka tafi tarabar ce ana idan da sallah sai tsallako je je zan dawo lokacin isha a nan gurin wai zai da lokacin isha yanzu zai je karatu zai lokacin sai na ce a tare za ku tafi mala yakubu biyi da suka tafi aje da shi da ma da su zai kai musu bayanai cewa aka ce to ba da lambar ya ba duk lambar da ya bayar ba ta shiga lambar mai gadin ba ta shiga da kai da karshe ne sai da ta bayyana ƙarya yake wallahi ƙarya yake gaba ɗaya duk abubuwan da ya dogo labarai ne dogaye ƙarya yake to idan ba ku da tsari irin guri gurin sallah to kowa zai mai da gurin karan bara ko da a ce mutum ne nawa nawa muka samu wanda ƙarya suke akwai wanda na hada da ciyaman a nan da ya zo ya ce magani za yi cewa shi cewa ya ma wai mai sunansa wai tausil za a cire wa ɗansa tausil din nan kwanan nan aka cire wa ɗana ba na san yadda ake wanda goyin kafin a yi ma wai ce wai tausil wai na ce a ina a amini kano to mala alina nan a zaune na ce to ga jinin ya baki katin ka ji ko tsar Johnson yanzu ka je Aminu Kano kai wata bakwai shekara ba a zo kanka ba wai amma shi a ta TV saboda dan CDM kuke tema kowa eh saboda dan zare CDM din saboda kanin zare ko wanda shi a ta TV za a yi ba ya yi la yawa sannan kai ya yi la ne da kaddin ba dan girbi wallahi da ni da na hada su da mala ali yace to ai guduwa yayi yace tafiya yayi ya gudu to kaga dole ku zamto hadda a masallaci ku zama masu tsari dan wasu za ka ana tsari shi mala abdullahi da na gera ya Usman bin Affan kana miƙewa yace ai ko gidan ko ko gidan mutum kaje ai ka nemi izinin sa ki kawai ka shigo gidan mutane ka fara yanzu zaka shiga gida na ne ka fara kaza to masallaci idan ka zo gidan liman ka fara neman izinin sa in yace kai masa sallama a gida sai ka in yace a'a ka fita wannan shine ka'ida duk wanda ya sallah ko da limamin baya gurin ballan jira idan suna da tsari da kwamiti to wajibi ne ka bi wannan tsarin ba a zuwa da ka ko mutum ya zo ya ci abubuwa ba daidai ba ne an fahimta da kyau ko to saboda haka a ta a masallacin ya kamata ku zama masu tsari duk wanda ya zo ba za a hana neman taimako ba amma ku mari interview akwai abin da ba ma sai ka rubuta mutane ba ni da kaina zan iya baka magani dai wanda bai fi karfin sa ba wanda kai gayawa sai sai ma dan ya samu lada amma ba zai yiwuwa mutane suna nan wani shi ma yanzu ɗari biyu da kenan aljihu ka raba shi da ita ba daidai ba ne to hatta su shi ma lam tubna li hada kai shi ma wannan abin da ya zama gaba shi kulawa ai ibnu sabi ibnu sabi ne na cikin waɗanda Allah ya ce a kula da su to amma kuma dole mu zama ala hadiri nawa nawa ne malamu ne da zai ke gaya wani yace akwai matar da ya gani shekar ta miƙe hannun cikin kwandila wani masallaci yace yace ya ganta shekara goma tana wannan bara ya zo yace da ke ba ke ce kaza ba za ta inda inda yace ke ce kaza ta goyo wani yaro ta sa ya kwanta lafiyar da lawan nayi ya kwanta a bayan to irin wayannan abubuwan duka dole ne musulmi zamto suna da tsari suna da tsari yi za kaje kudu sai su ce ku je su rika cewa wai alwajirai haka mun je sabis ana cewa Allah ya taimake shi baya bara eh shi kai da balle a cikin yan arewa kai baka bara kai karatu to wannan shine na taba baku misali wata ran ina makin lokacin ina sabis a woshin ina makin jarabawa ana irin wasannin nan ina zaune wata yarinya Caroline sunanta yar aji na to da farkon zuwa na je nake sa kananan kaya to da na gano su kawai na koma sa ne sai suka zo suka kewaye ni ina ta makin jarabawa sai wata ta ce mun ta kasa ku yi wai dama ba haushi ne ni sai nace bare ku kake me yasa ke mun wannan tambayar ta ce wallahi ta zaci hausawa daga albajirai sai ba sai da karas sai nace idan babanki yana zuwa arewa ki tambaye shi kici waɗanda suke a karatun mu masu karatun arewa sun fi yan garin ku duka yawa nake duk wanda yake gani kuma da daga kai na an gori mai karas a gefe wani dan zaria shine Allah kuma majority in ka gansu in ka ga hauki a can to ko dai yana sai da nama ko yana a ba nan ne ake sai da sirri ba ka san malam salisu yau ne ya ga wani yana ko yankan farce ko haka haka rami digin salisu yau ne ya ga wani a a dauki wai ya zo da tarbi yana cewa a tsanan ya mure ba ya kira shi ya ce kai ya ce Allah ya tsine ba albarka ya ce yanzu kai tarbi sai da tarbi a kasar musulmi ma ba zana'a ba ballan da a kasar nan da za ka zo sai ka laluba za ka ba ba ka sai yarba ba inda da musulmi da yawa a kasar ya mure wai yana sai da tarbi ya ce kai ko Allah ya tsine maka albarka saboda ta kai to irin wai na abubuwan su ne da yawa an gajen su za a ga ko mutum ya gama neman kuɗin kuma ya nemi mata ya sha giya shi za suka raina mu ni ma a lokacin sai da aka rika yi da ni ba zai zauna ba guduwa ce saboda wai su ma wanda suke zuwa masu karatun ba sa zama kuma yawanci ɗabi'a kenan ba a zama ɗin ko an yi jiyar location yake nema to saboda haka hatta wayannan abubuwan duk ba daidai bane mu muke siya wa kanmu kaskanci na ga almajirai sun zo muna cikin mota suna bara in suka ga idan suka ga bahaushe ne kai jin ce gaba dan annabi Muhammad in ba bahaushe wani sai dan Jesus ka bar Allah musulmin mu yan sakwato waje dan gilela dan nayi interview na gani sannan sun iya bara da yarabanci fuluwanci ne za su yi bara da yarabanci to duk wayannan abubuwan wajibi ne mu kai wa kanmu gaskiya cewa mun siya wa kanmu kaskanci ta karfin siya ba addinin musulunci ne ya dora mana wannan ba gashi na ana gaya mana wa halallahu bai'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci kuma ya haramta ne riba to kaga shine abin da annabi ya faɗa to shine ya gaya mana anan yace al awqatul lati nuhiya anil bay'i fiha lokutan da aka hana kasuwanci a cikin su kuma qala Allah ta'ala Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka bada gaskiya idan nudiya lis salati idan aka yi kiran sallah min yawmil juma'ati na ranar juma'a na ɗaya ko na biyu na biyu idan aka yi kiran sallah na biyu fas'au ila zikrillah kowa ya tafi ambatan Allah wa zarul bai'a ku bar siye da siyarwa zalikum khairul lakum wannan shi ba alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in har kun san haka fa idza qudiyatis salatu da zara an idan da sallah ko ban tashi ruhi lazi ku wasa a ban kasa wabta ku min fadlillahi ku nemi falalar Allah wadkurullaha kathiran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna ku kwara bauta abin da nake so in kawo a nan shi ne idan mutum ya yi kasuwanci duk da yana cikin gabar da za mu taba a gaba wanda ya yi kasuwanci lokacin da aka yi kiran sallah na biyu ya aikata haramci haka nan wanda yake da shago masu kyau su yi wa Allah wayo za ku ga wani ya bude shago yara biyu ne a ciki sai a ce na farko ya tafi sallah karfe daya ko ba a yi idan wanda ya da wanda ya tafi biyu a wannan tsakankanin duk kuɗin da ka samu haramun ka ci yan kasuwan mu yanzu abin da suke kaje kwani ka gani za a rufe saboda akwai masallacin karfe daya sai a tunguma wasu a tura wasu yaran za a tura su je su kuma wajen su dawo wai ba za a rufe shagon ba wallahi tallahi haramun ne duk wani malami da zai zo ba compromise ya baka wani musamaha akan wannan ya gaya ba karya idan kai wannan ka aikata haramci Allah ma ba za a bashi lokaci ba ka je kun gama in har gaba ɗaya kun tafi sallah kun dawo dama lokutan sallah daban-daban ne in kun tafi gaba ɗaya kun dawo wani gurin su ne ba komai amma wancan dabarun irin na Yahudawa ne da suka yi akan abin da aka haramta mu me bambanci babu wannan yanzu shi za kasuwancin mu da yawa yanzu za ku ga baya albarka ka shiga kwari wanda ba sa haka kaɗan ne waɗanda ba ta yi ka je ka gani saboda haka idan uban gidanka yana wannan bai sani ba ka gaya ba cewa haramci yake aikatawa duk kuɗin da zai samu Allah ba zai sa albarka ba to kun ga ba a ji ana cikin matsala iya wuya ko ana ruwan iya wuya dan da yawa haka suke yi قال ابن العربي براكوجي ابن العربي yace wa hadha mujma'un 'ala al-amal bi an yi ijma'i akan aiki da wannan yace an yi ijma'i gaba daya wala khilafa fi ta'rif al-bayt babu sabani wajen haramta kafiyar da siyarwa bayin waka a kutuka yadda idan an yi kasuwancin to a rusa ya baci wa kullu amrin yashghalu 'an al-jum'ah min al-'uqud duk al'amarin da zai shagantar da mutum gabarin zuwa juma'a na daga kulle-kulle ta kasuwanci kulle ha gaba ɗaya ba huwa haramun shar'a yace haramun ne a shar'ance kun ji ko mabduqun rad'an sai yace kuma batacce ne rad'an bi ma'ana mamnu'an wanda aka hana shine mamnu rad'an bi kenan sai yace wa halallahu al-bai'a wa harrama riba to Allah madaukakin sarki ya halatta kasuwanci sannan kuma ya haramta riba to nan gabar ya kamata mu tashi wa halallahu al-bai'a tunda tunda zaka bi ko mu cewa lokaci yayi sati mai zuwa sai mu tashi daidai nan mu shiga cikin ababen da Allah ya haramta kuma ku ji su dai bayan sai ku ji wani ruwan da muke ciki shi kuma mu ba da gomuloli da ya kamata a kiyaye idan ana so a gane abin da ya shafi ina ƙara nanatawa kamata ya in ta maimaitawa wannan kalmar ta sai na Umar zamanin sai na Umar yawo yake shago shago idan ya je ma tambayoyi akan kasuwanci halal da haram ya gaba ka sani ba sai ya ce a rufe shagon sai ka koma to ruwan koya ba sai a buɗe ba tare da za a ci ba ko kwabo amma sai ka koyo shine yanzu da sai na Umar zai da yanzu za a rufe shaguna ƙwarai kuwa domin ba 'yan kasuwan mu ne yanzu ba irin iyayen mu bane mun ja so mun ga iyayen mu na zuwa makaranta magariba ko bayan asuba za su je su koyi karatu na kasuwanci isa da yawan su za su ko boko ba ba dan su zauna da Allah lafiya kuma ku aura ku ga Allah ya ruba musu azirin da sun rabu da Allah lafiya saboda haka ya kamata mu lura da wannan wayannan abubuwan shine wajibi da ya kamata a kiyaye wanda zai kasuwanci kada yi da ka ya koyi ilimin kasuwanci ka je ka buɗe risala a gaban malami ya gaya ma kitabul koyo ko daga nan ka daina zuwa shi kenan ko daga nan in ma baka da hobi din karatu ka daina zuwa ka dai tiri ba saboda haka wannan shi ne abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah muka kuskure sarki ya yabe mana muna da kuma ubangiji da sunayen da kyawawa da tsobin da maɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah mana kusan sarki ya biya ko su bukatun akwai yan uwanmu da suke jarabawa wasu sun fara a wannan satin muna roƙon Allah ya agaza mu Allah ya riko da hannayensu Allah ya taimake su waɗanda suka yi kuma suke jiran sakamako Allah ya ba su sakamako mai kyau yan kasuwan mu Allah mana kusan sarki ya za mu su tausayi a cikin zukatun muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa shugabannin mu Allah ya riko da hannayensu ya sanya musu tausayin mu a zukatun Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gyara halayen Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon banta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ya shiga lamarin muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya اللهم قلنا بيدنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. ya samu raka a nawa biyu ina ji eh a da aka idan da sallah sai sallama sai tuna daga baya raka a biyu to yana tuna zai dage takbirar da lera yayi wannan raka a ɗaya sai jira baya shikenan ka gane yawa kuma sannan yana da fuska fuskar da ya ga dama wajen ramawa ko ya fatiha da tura ko ya fatiha kawai a koyi amma dai ba dai a koyar ba ya fi inganci domin shi ne isma kamar yadda ya zo amma an yi biyan sallah kala uku sai dai wanda ya fi inganci shi ne wanda na gaya ba yanzu kawai ya fatiha da fatiha ya fatiha kadai a koyi ita ce ta uku sai kawai sallama ya sujada ba shi wallahu a'lam na'am wallahu musta'an subhanaka allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu